أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta wato sunna tv kinan eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya bamu iko cikin falalarsa da ganin damarsa da ikon sa muka sake haduwa da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi muna tafiya tare littattafai ne guda biyu littafi na farko shine daf'o ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti na biyu kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi dama muna tafiya tare da su ne idan muka cimma wata aya wadda wani daga cikin su bai kawo batun da jerin ya bambanta sai mu gabatar da wannan mas'ala sannan mu tafi zuwa ga wata mas'ala kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mas'alan mu wanda zamu tashi akan ta ƴan uwa zamu tashi ne a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 97 wato a karkashin aya ta 36 a cikin suratu Ali Imran malam yake cewa fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaysa dhakaru kal untha walaysa dhakaru namiji bai kasance ba kal untha kamar ya mace wa huwa ma'lumun min ghairi dhikrin ba tare da sai an faɗa ba kiran ko ai kowa ya san kowa cewa namiji da mace ba ɗaya bane duk da yake yanzu yan kare haƙƙin ɗan adam da turawa suna cewa duk abin da namiji zai iya yi mace za ta iya yin sa saboda suna son su ɓata ƙasashen musulmai su ɓata kuma al'ummomin musulmai shi suke zuwa da wannan ƙulna malam ya ce fa'idatu i'tizariha fa'idatuhu abinda a fa'idar da yasa ta ce walaysa zakaru kal unsa wato i'tizaruha amma qalatu tayi uzir ta kai uzirinta ga Allah na daga abinda ta faɗa zannan wanda ta yi zato fa innaha dhannat anna ma fi batniha zakar ta yi zaton cewa abinda ke cikin cikinta namiji ne ولهذا نظرت أن تجعله خادما لبيت المقدس تاي الواشي تيوا wannan yaron nata wanda za ta haifa abin da ke cikin cikinta za ta sanya shi ya zamanto mai hidima ga ɗakin Allah baitul maqdis kenan wa kana min shari'atihim ya kasance daga cikin shari'ar su sihhatu hadha nazar wannan bakance kuma ya zamanto ingantacce fi dhukur a cikin ƴaƴa maza kawai khassatan a keɓance falamma wada'at unsa lokacin da ta haifi ya mace istahyat sai ta ji kunya haithu khaba dhannuha saboda zatonta ya tabi kinan ma'ana zatonta wato ba zai ci nasara ba walam yutaqabbal nazaruha ba za a karbi wato abin nan ba ba a karbi wato nazaruha ba alwashinta fa qalat zalika ma'ziratan sai ta faɗi wannan dan kai uzuri تعني ليست الأنثى أنثى بصالحة لما يصلح يصلح له الذكر كنا أمتي بتكسن تيبا وتتنا إيا yin abin da ɗa namiji kasance yana aikatawa kenan ba duk abin da ɗa namiji yake iya yi ba shine ya mace take iya yi ba kuma duk abin da ya mace za ta yi ba ɗa namiji zai iya yi tun wannan abu na wanda yake ma a hankalci ba sai an tsaya an tattauna kan wannan ba sai dai waɗanda suke buƙatar kuɗaɗen turawa da kuma shubuha ta wani abu shi suke ka irin wannan na cewa da namiji da mace duka ɗaya ne a cikin komai wannan ƙarya ne fi khidmatul masjid kina a cikin hidiman masallaci abinda namiji yake iya yi mace ba za ta iya yi ba la annaha aradat anna al-untha laysat kadh-dhakari suratan aw quwwatan ba tana nufin ba mace tana daidai da namiji suratan ta fuskar sura shakalin su kenan tsawo au kuwatan ko wajen karfi kenan ba tanan take zance ba duk da yake wajen sura zaka samu akwai bambanci tsakanin ya namiji da ya mace da kuma jikinsu da muryarsu da komai au kuwatan ko wajen karfi wanda galibi namiji ya fi mata karfin jiki kuma ba shi ke nuna cewa don namiji ya fi karfin jiki ba daga wasu waɗansu matan sun fi waɗansu maza karfin jiki amma galibi dai jikin namiji ya fi jikin mace kwari au nahwi zalika ko ko abin da ya kama da haka kenan ba tana zancen wato sura bane ko karfin jiki tana zancen wato hidima ce ta daki dakin Allah falamma qalat zalika lokacin da ta faɗi wannan munkiratan tana mai musu khajilatin khajilatan kinan kuma tana mai jin kunya mannallahu alaiha sai Allah ya mata ni'ima an gane ko bi taksisi maryam bi qabuliha fi nazar sai Allah ya keɓanci maryam wato da cewa an karɓi alwashinta an yadda ita maryam kin za ta iya yi duna gairiha min al-ilath amma banda waninta wanda yake daga cikin mata faqala ta'ala sai Allah ya ce fataqabbalaha sai Allah ya karba mata rabbuha ubangijinta ita uwan maryam bi qabulin hasanin da karbawa kyakkyawa ina fata an fahimce ni to anan abinda malin ya kawo kenan karkashin wannan aya duk da yake ya kamata mu dan ƙara waɗansu ababe a gurguje game da wannan na farko shine cewa da ta ce walaisa zakaru kal unsa namiji ba ɗaya da mace yake ba waɗansu malamai suka ce ya kamata a ce walaisa al unsa ka zakar saboda ita ya mace ta haifa shi yasa waɗansu malamai suna ganin a'a ta saba ma uslubi waɗansu malamai kuma suka ce a'a saboda tana son ta kai uzurin ta ne shi yasa ta gabatar da namijin kenan in an kalli ya mace ta haifa da za a iya cewa walaisatil unsa kazzakar amma ya an kalli tana son ta gabatar da uzurin ta ne kenan walaisa zakaru kal unsa bayanin alkur'ani ya zo daidai babu wani kuskure a cikin wannan daga ciki kuma wannan in ka duba cikin hay'atul i'jaz ilmi ta kasar saudiya da take rabitatul alamul islami ta fitar da wato yadda qur'ani ya faɗi cewa namiji ba ɗaya da mace yake ba a cikin ababe da dama Allah ya bambanta su idan muka duba ta fuskar muryarsu ta fuskar ma jinin jikinsu da ƙwayoyin halitta da ke ciki duka Allah subhanahu wataala ya bambanta da haka kuma wannan shi yasa zaka ga wani lokaci a ce namiji an keɓance shi da kaza mace an keɓance ta da kaza a ita shari'a tana kallon akwai abin da namiji da mace duka za su iya to wannan sai a dora musu gaba ɗaya musulunci shiga musulunci an dora ma maza an dora ma mata an gane ko imani an dora ma maza an dora ma mata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima da maza da mata duka an dora musu wannan amma idan aka ji abin da shafi jihadi sai aka ce su mata su zauna ba za su je wajen jihadi ba domin jihadi ba aiki ne na mace ba sai dai tana iya zamantowa likita in akwai bukatar haka din kamar yadda sauran mata na sahabbai sun kasance ana tafiya da su a wajen su zamanto matsayin mumarridat suna ba marasa lafiya wato amina suna musu magani wannan tabi'a ce ta abin nan amma abin da bai dace ba kuma da ɗa namiji ba sai ya mace to sai a ce an ɗora ma ya mace shi a musulunci namiji ba a yarda da shi ba sai in ya kama dole kamar yanzu abin da muke ce ma arwanka ko unguwar zoma unguwar zoma kaga karɓa haihuwa ne in dai ba lalura ba musulunci bai dora ma namiji karɓa haihuwa ba sai akwai uzuri misali ya kasance wani doktor ne wanda ba wani wata mace da ta yi karatun wannan misali za a yi fashi dole ne a fasa a cire da daga cikin ciki ba mace wadda ta yi wannan karatun kaga dole wannan ya zama to matsayin lalura ala ayyati hal dai wannan abu ne wanda yake an san da shi sai mas'ala ta abin nan da ta ce abin nan rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ubangiji na yi maka alwashin abin da yake cikin ciki na nan malaman na hausa an yi hattara domin ana cewa ma li ghairil aqil abin da dubbai da hankali shi ake ce ma to anan saboda alaka tana da lugha da aqida nake so in dan kawo ta a gurguje ma ana iya istikhdamin ta ga mutumin ga abin da yake mai hankali domin da ta ce inni nazartu laka ma fi batni ba ta ce man fi batni ba sai suka ce li annahu mubham in ji malaman na suka ce don ba a san ko namiji ko mace ba almuhimmu ko ba a san namiji bane ko mace amma dai an san dan adam ne kina ana yin shi kuma littaglib yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard shi kanshi man ana amfani da shi ga abin da bai da hankali wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba kaga Allah ya ce ya halicci ko ce dabba daga ruwa faminhum man yamshi ala batni daga cikin su akwai mai tafiya akan cikin sa kaga dan adam kuma baya tafiya akan cikin sa maciji ne kaga kuma an yi istikhdamin man sai zaman to fil ghalib ake nufi ba wai a kowane wuri ba kai dalibi mai jin mai yin nahau ka zo ka ce cikin alqur'ani akwai kuskure wanda ya karanta nahau Allah ya kyauta to mas'ala ta gaba ita ce wato abin nan mas'ala ta 98 har yanzu dai a cikin wannan aya ta 36 a cikin suratu Ali Imran a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan an kace al-musta'mal fi mithlihi idkhalu harfin nafi ala al-qasir kenan idan a larabci za a zo da ababen da ake son a yi kamancece ne da su a nuna kaza ya fi kaza to za a sanya harafin korewa alal qasir akan wanda shine ya gajiya wa harfu tashbihi alal kamil sai a ɗauki harafin kamancece ne a aza shi ga wanda ya cika domin idan muna son mu kamanta ababe guda biyu dole sai mun san guda ya fi wani daga cikin su to ga ka'idar larabci ko kuma ga ka'idar abu shi wanda ai a cikakke shi ake sa ma wato kafut tashbihi sannan shi wanda ba cikakken ba shine ake sanya ma harfin nafi a kore shi misali malam ya bada misali ka qaulihim kama fadar su laysa wato kadhahabi alfidda ma'ana azurfa bata kai kimar adhahab ba zinariya wa laysa al'abdu kalhurri bawa bai kasance ba tamkar da fa wizanuhu kenan yadda tsarin maganar ya kamata to shine wizan na anan wa laysa al'unsa kadhakar haka kamata a zo a ce a lugha da kuma ka'idar da muka faɗa da malamai suka ci qulna malam yace lamma kana ja'lul asli far'an da ya kasance in an maida asali ya koma shine reshi wal far'u aslan shi ko reshi ya koma asali fi tashbihi a cikin tashbihi fi halatil isbati a cikin halin tabbatarwa ba korewa ba yaqtadil mubalagha fil mushabaha yana nuna cewa an kai mutuka wajen kamanceceniya ka ƙaulihim kamar faɗarsu, alƙamaru ka wajhi zaidin, wata yana da haske kamar huskar zaidu, kaga ya kamata a ce wajhu zaidin kal kamar, amma nan don saboda a nuna tsananin hasken fuskar sa ai mubalaga sai sai an kace alƙamaru ka wajhi zaidin, wal bahru ka kaffihi, ko ko an kace a'a teku tana da kyauta kamar hannun zaidu, maimakon a ce hannun zaidu yana da kyauta kamar irin ta teku. Kana ja'alul asli far'an wato kana ja'alul asli far'an mallin yace a mai da asali ya koma shine reshe wajen kamancece ne yake nan wal far'u aslan shi ko reshe ya koma asali fi halatin nafi a cikin halin korewa yaqtadi nafi al mubalagha fil mushabahati to in wajen tabbatarwa yana kai nufin an kai matuƙa wajen tabbatarwa to wajen korewa kuma yana nufin an kai matuƙa wajen korewa an gane ko la nafi al mushabaha ba ana nufin an kore kamanceceniya bane a'a an kai matuƙa ne wajen kore kamanceceniya a tsakankanin su an gane ko wa zalika huwa al-maqsud huna nan shine abin da ake bukata li anna al-mushabaha domin akwai kamance domin ita kamanceceniya li anna al-mushabahata waqi'atun bayna adh-dhakari wal unsa domin akwai kamanceceniya tsakanin namiji da mace fi a'ammi al-awsaf a cikin sifofi mafi yawa an gane ko wa aghlabiha da kuma mafi mafi rinjayi wali hadha don saboda wannan yuqadu ahaduhuma bil akhar idan ɗai ya kashe ɗai ake karɓar diya shine yuqadu alqawad in ji malaman zauri shine sake keniya ma'ana idan namiji ya kashe mace za a kashe shi idan mace ta kashe namiji za a kashe ta in dai kisa shi za a yi babu wani abin nan babu yafiya kuma babu wata shubha ba akan kuskure ba wa inna ma aradat umma maryam nafiyal mushabahati bainahuma fi sihhatin nazariya ita mahaifiyar maryam tana son ta kore kamanceceniya ne a cikin abin da ya shafi alwashi wato cewa ta yi alwashin za ta ba da ‘ya ta je ta yi hidima alhali kuma namiji ne yake yi a cikin shari'a su ba ‘ya mace ba. Khadiman lil baitul maqdis ya zamanto mai hidima ga baitul maqdis la ghair ba wani wannan ba falidhalika akasa an gane ko ko ko falidhalika akasa ya kamata a ci kenan in mun kalli zancen ya zo cikin alkur'ani sai mu ce alkur'ani ya zo da shi ya juya ko kuma ce a'a shi yasa ita uwan maryam ta juyar da shi duk da yake ita ta yi magana ne ba da yaren larabci ba shi yasa shi malam ya mai da damirin zuwa ga wato abin nan ga alkur'ani mun fahimci wannan da kyau ko kenan nan dai ita ta kore ne wajen mubalaga cikin tashbihi kinan tashbihin ne wajen kamancece ne ne ta kore ta yi mubalaga wajen korewa akan abin da take da bukata ba wai akan namiji yana da hannu ba ko mace tana da hannu ko namiji yana da baki mace tana da baki ba wannan ne ake zance ba الثاني ملن يتشي نبي أن ذلك wato anna zalika qauluhu ta'ala fadar Allah ce amsa ta biyu kenan kenan amsa ta farko waɗansu malamai suka ce saboda tana son ta kore ne wajen kamanceceniya shi yasa ta gabatar da namiji kuma ta sanya harfin kafin ya shiga ga mace ya kamata a ce harfun nafi laisatil unsa ka zakar ya kamata a ce kenan laisa ya kamata ta shiga ni korewa ta ya kamata ta shiga ga ya mace shi ko kafin ya shiga ga ɗa namiji amma sai aka juya suwa aka sa laisa ga ɗa namiji aka sa kafin ga ya mace saboda akai matuƙa wajen kore kamanceceniya ba wai ana nufin basu da kamanceceniya ba a'a wato kai matuƙa na cewa busu wato kan wajen abin da ya shafi Uh, alwashi an kore kamanceceniya an kai matuƙa wajen kore kamanceceniya tsakanin namiji da mace ba wai ana zancen wato hannu da baki ba ko kasancewa su ƴan adam asani wasu malamai suka bada amsa kenan cewa amsa ta biyu anna zalika qauluhu ta'ala wannan fadar Allah ce subhanahu wa ta'ala wal ma'ana wato ma'ana laysa dhakaru alladhi talabti an yakuna khadiman lil kanisati kal unsa namijin da kenan sai zamanto a'a nan da anka ce walaysa dhakaru kal unsa sai zamanto jumla ce i'tiradiyya ma'ana Allah subhanahu wata'ala ne ya kawo ta cikin maganan mamman Maryam shi ake kira i'tirad wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su bincike kansa cikin ayoyi na Alqur'ani da cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da cikin kuma nassoshi nususul adabiyya da hadisai zaka iya fahimta i'tirad yana da hukumce hukumce da dama da hikimar da take sawa ake kawo shi kina at-ta'riful i'tirad fil lugha da asbabuhu da mazahiruhu da anwa'uhu da kuma fawaiduhu bincike ne mai yawa ala ayyati hal kinan nan kaman maganar Allah ce ba maganar bacci kinan i'tirad ne laysa dhakaru alladhi talabti an yakuna khadiman lil kanisati kal untha namijin da kika nema wato kika roki ubangiji bai kasance ba khadiman lil kanisa yayi hidima ga kanisa ya an ce kanisa na ana nuhin wato iglis coci wurin ibada kenan to kuma can malam ya ce baitul maqdis can kuma masallaci to da masallaci kuma da coci ba ɗaya suke ba a a wancan lokacin wurin ibada su shine coci kuma wannan lokaci zamanin uwan maryam shari'a annabi musa ce tunda wannan lokaci isa bai zo ba balle a ce shari'a annabi isa ko ba haka ba a wannan lokacin coci a matsayin wurin ibada ne na allah kenan shi na a matsayin masallacinsu wannan lokaci coci ba wata matsala ba ce a yanzu ne bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiristoci da basu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai coci ta koma matsala kan wani malami ya ce wanga malami ya rikice ya kawo zancen coci a cikin littafi to da haka dai an ya kuna khadiman lil kanisati kal unsa allati wuhibat wadda anka baki kenan namiji ba zai zamantowa ba lima alima Allahu min ja'liha saboda abinda Allah ya sani na cewa ita za a sanya ta an gane ko wabnaha da da danta ko min ja'ali min ja'aliha wabniha ko wabnaha duka ana iya cewa da ita da danta ayatan lil alamin Allah zai sanya su zamanto aya ga talikai wa huwa tafsirun lit ta'zimi wat tafkhim al mushmal kenan wa huwa tafsirun sai zamanto anan tafsiri ne lit ta'zim don girmamawa wat tafkhim an gane ko da kuma kambamawa al mujmal fi qawlihi ta'ala wanda ya zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lamu bima wada'at. An gane ko, wallahu a'lamu bima wada'at, Allah shi ne mafi sani da abin da ta haifa, aya ta talatin da shida a cikin surtu Ali Imran sai an ka ce walaisa zakaru kal'unsa. Kenan nan da an ka ce wallahu a'lamu bima wada'at, a'lamu Allah shi ne ya fi sani bima wada'at da abin da ta haifa. an gane ko a nan ƙira'a ce ta jamhur akwai ƙira'a wallahu a'lamu bima wada'tu to in ya zamanto wallahu a'lamu bima wada'at i'tiradi ne tunda da aka ce idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim nan ta roki Allah ta ce Allah ya karba mata ta yi masa alwashi falamma wada'atha unsa unsa lokacin da ta haife ta ya mace qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace Allah na haife ta ya mace to in mun ka dauki qira'a ta jamhur wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sani da abin da ta haifa sai zaman to i'tiradi ne amma ya zamanto mujmal wato wallahu alim ma wada'at wa laysa dhakaru kal untha kinan cikin i'tiradi na namiji kuma bai zamanto ɗaya da mace ba sai zamanto tafsiri ne na wancan i'tiradi wanda an ka zo bima wada'at kenan shi bima wada'at Allah shine mafi sani to kuma walaysa dhakaru kal untha kuma Allah ya san cewa namiji ba ɗaya da mace yake ba an yi ƙara tafsilin mujmal ne amma in mun ka ɗauki ƙira'a ta wallahu a'lamu bima wada'tu an gane ko kamar yadda imam yaqub ya karanta an gane ko kina nan kuma sai da manto i'tira wato babu i'tiradi domin ita ce tace falan ma wada'atha unsa lokacin da ta haife ta ya mace qalat rabbi inni wada'tuha unsa Allah na haife ta ya mace wallahu a'lamu bima wada'tu kenan Allah kuma ya fi ni sanin abin da na haifa kenan nan babu i'tiradi shi yasa sai da manto ko ce qira'a tana da fassara shi yasa sanin qira'o'i daban-daban sanin wato jam'u na aujuhul qira'at da kuma san jam'i na sanin aujuhul i'rab yana taimaka maka wajen sanin wato tafsiri na alqur'ani da yadda za a iya samun ma'anoni daban-daban shi yasa wato qira'at sai su bada ma'anoni daban-daban na alqur'ani kaga wallahu a'lam bima wada'tu babu i'tirad ta kai uzurin ta ne ga Allah kenan nan babu i'tiradi walaysa dhakaru kal untha yana iya zamantowa magana ce ta Allah kuma walaysa dhakaru kal untha sai zamanto yana iya zamantowa magana ce tata in mun ce wallahu a'lamu bima wada'at nan i'tiradi ne babu wata matsala walaysa dhakaru kal untha yana iya zama magana ta ce ko kuma maganar Allah ce amma in mun ka ce wallahu a'lamu bima wada'tu Allah shi ya san abin da na haifa kenan nan babu itiradi tunda tana magana ne da kanta walaysa dhakaru kal unsa yana iya zamantowa maganar Allah ce yana iya zamantowa maganar ta ce kenan a qira'ata wada'at dukkan su suna iya zamantowa itiradi ne guda biyu ko guda ya zamanto shine na ubangiji guda nata amma bima wada'atu to guda nata ne na karshen yana iya zamantowa nata ne walaysa dhakaru kal unsa yana iya zamantowa maganar Allah ce shi yasa ɗaliban ilimi mas'aloli na ilimi sun wuce irin yadda muke iya tunanin su za ka iske aujuh na ƙira'at da kuma aujuh na khitab suna iya zamantowa daban-daban shi yasa sanin bincike mai kyau kafin ka tabbatar da abin kuskure na sai ka yi bincike mai kyau kuma yana da kyau ka tuntuɓi sauran ƴan uwanka ɗalibai da malamai har a tabbatar da abin nan kuskure ne in dai ba ya tabbata abin nan ba dama ya saba ma alkur'ani da sunna kai tsaye baya buƙatar wani abin nan Allah ya gane da mu malam yake cewa wahiya la ta'rifu miqdara sharafihi lokacin da ta ce wallahi abin nan bata san haƙiƙanin daraja ba ta abin da za ta haifa wallamu fi dhakari wal untha lil ahadi da an ka ce walaysa dhakaru kal untha lil ahadi ana nufin abin da aka saba da shi ne kaga al akwai larabci akwai jinsiya sannan akwai urfiya akwai ahadiyya sannan kowace daga cikinsu za su iya rabuwa daban daban daban suna iya ɗauka kusan ma'ana in ka duba ka diba cikin mughnin labib an kutubil a'arib libni hisham al ansari zaka iya samun ma'ana alal akalla guda goma zuwa ma'ana goma sha ɗaya al to yanzu ka zo kana tafsirin alqur'ani ko zaka fassara nassi na hadisi kai al ma'ana guda ka sani gare ta kuma tana ɗaukar ma'ana fiye da goma to yanzu cikin waɗannan al al na tambaye ka tsakaninka da Allah ko cikin alqur'ani ko cikin sunna wacce ce cikin su kafin ka tabbatar da ra'ayinka tabbas hakikatan daidai na wanda ya saba maka ya saba ma wato alqur'ani ko ya saba musunna shin wannan al'in ka diba cikin mughni labib ma'ana ma'ana jinsiya akwai istighraqiyya akwai urfiyya akwai urfiyya makhsusa akwai ahdiyya akwai ahdiyya wadda take abin nan akwai gasunan da daban-daban ka diba cikin mughni labib ma'ana goma sha ɗaya to kai ka zo ka fassara da al guda kawai baka tantance wacce ce ake nufi ba kafin ka ce wanda ya saba maka yayi kuskure shi ina ne zamu da ilmi Allah ya kyauta lil ahadi kenan da an ka ce walaysa dhakaru kal unsa lil ahadi an gane ko hadha kulluhu qawlu zamakhshari an gane ko kenan shi zamakhshari shi ya tafi cewa al lil ahadi kenan namijin nan da an ka sani ba ɗai yake da mace ba wata ma muhu fil kashaf malam yace cikon maganar shina cikin littafin al kashaf na an kawo maganar zamakhshari an sa aqidar sa ta mu'tazila ce ba wai za a cire aqidar sa bane amma maganar da yayi ta yare ta lugha ko balaga sai a duba a gani in ingantatta ce sai a yi aiki da ita wannan yana daga cikin wato insaf na ahli sunna wanda ba sa cewa maganar da mutum ya faɗa idan ya faɗe ta daidai ce za a watsar da maganar saboda yana da wani kuskure ko ko aqidarsa ta kaza ce a'a an nuna aqidarsa kuskure ce yana da kuskure wuri kaza ko a cikin aqidar ma inda yayi daidai da ahli sunna ma'ana bisa ahli sunna ba in adalci za a masa a ce to nan ya dace da ahli sunna sabanin waɗanda suke ganin idan mutum na da wasu kurakurai za a watsar da duka kurakuran gaba ɗaya a ce bai yi aikin komai ba to idan haka dan ne kinan ma kowa bai ma musulunci aiki ba ba wanda ya musulunci aiki don babu wanda bai yi kuskure ba a cikin tafiyar musulunci idan haka za a ɗauki wazanin duk wanda ya kuskure a watsar da aikinsa to duk mai da'awa idan ya yi kuskure ɗaya duk aikin da ya duka a watsar da shi yana da kyau ɗaliban ilimi su san mizani wanda ake aza al'amura a kansu wallahu ta'ala a'lam malam yace wa qala al-faqih abu al-layth faqihi abu al-layth rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama qala ba'dhum wadan sun ce hadha qaulullahi li muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan cewa walaysa dhakaru kal untha nan magana ce wadda an fuskantar da ita ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaysa dhakaru kal untha ya muhammad wa qala ba'dhum sashen malamai suka ce huwa min kalami ummi maryam yana daga cikin maganar wato uwan maryam kenan dai a takaice saboda maganar tana ɗaukar i'tirad daban-daban daban-daban shi yasa malamai suka kawo maganganu saboda kai zamanto duk ta fuskar da za a zo za a iya fitar da ma'ana والله تعالى أعلم za mu tahi akan mas'ala ta gaba za mu dawo wato a cikin abin nan littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shi ya kawo mas'ala a karkashin aya ta 38 shi ko malam bai kawo a karkashin ta 38 ba sai ta 39 a karkashin mas'ala ta 40 a cikin suratu ali imran a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala hunalika da'a zakariya rabbah hunalika a can ko hunalika a can wancan wuri an gane ko ko hunalika ko dan saboda haka saboda ita hunalika ismul ishara wani lokaci yana zakkuwa ishara zuwa ga wuri in ce hadhal makan an gane ko ko ko ishara zuwa ga lokaci in ce hadhal zaman ina fata an fahimce ni ko ko ya zamanto ishara eh, ismul ishara ana amfani da shi zuwa ga eh, abin nan ta'lili a ce abu ya abku saboda don kaza ta'lil shine ake kira ta'lil Allah subhanahu wata'ala ya ce eh, abin nan wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq sai Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun abin da ya samu abin nan ahlul kitab ko mu ce waɗanda suka kashe annabawa kaskancin da ya same su bima asaw saboda sun saba ma Allah wa kanu ya'tadun suna ketare iyaka kenan dai kaga hunalika nan tana ɗaukar ma'ana uku kaga anan shi ma ɗalibin ilimi ya ji fassarar da bai san da ita ba ya zabura ya ce a wannan ba haka nan bane to kaga akwai matsala hunalika Allah ya ce a can wancan wurin ko kuma hunalika a wancan zamanin ko hunalika dan saboda abin da Zakariya ya gani ga Maryam da a Zakariya rabba ko da a Zakariya urabba tunda akwai qira'at daban-daban Zakariya ya kira ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace Allah ka bani zurriyatan zurriya tayyibatan tsarkakakka aya ta 38 malam yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu ala anna Zakariya tana nuna cewa shi Zakariya alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam kenan tsira da amincin Allah su tabbata wato a gare shi kuma da mafi ficin su su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysa indahu shakkun fi qudratillah ba yana shakka bane ga kudrar Allah ala an yarzuqahu alwalad cewa Allah ya bashi da alama kana minhu min kibar sin tare da abin da yake fama da shi na wato girman shekaru وقد جاء في آيات أخرى ya zo a cikin waɗansu ayoyi ma yuhimu khilafa zalik wanda yake nuna sabanin haka tunda shi ya roki Allah ce Allah ya bashi kenan ko baka roƙon abu inda babu shi ko ba haka nan bane da yace habli Allah ka bani da ya da bayyana da cewa Allah na ba so ba ai da ba zai roki Allah ba amma cikin wadansu ayoyi malam yace an sai aga kamar ba haka bane wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah qala rabbi anna yakunu li ghulam yace Allah yaya za a yi in samu da wa qad balagani al-kibaru alhali girma ya kama ni wa mra'ati aqir matata kuma bakarariya ce ba ta haifuwa a aya ta 40 a cikin wato suratu ali imran ina fata an fahimce ni malin yace wal jawabu an hadha bi umur amsa wadda zamu bayar karkashin wannan da yace anna kamar tambaya ce ta shakka bayan ko yace rabbi habli Allah ka bani الأول ما لن يتما أخرجه ابن جرير عن إكرمة والسدي أبن دي ابن جرير الطبري يفتر دقى إكرمة دكما إمام السدي من أن زكريا شواشي زكريا لما نادته الملائكة lokacin da mala'ika ta kira shi domin na an ce almala'ika ana nufin mala'ika ɗaya ba ana nufin mala'iku ba domin almalaku ya kamata a ci wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin wato al-mihrab wurin ibada wurin ibada ake kira al-mihrab sabanin wannan mihrab da ake yi na gidan liman yanzu waɗansu malamai sun ce la asala lahu domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shida ma an yi itacen dabino guda biyu waɗansu kuma malamai sun tafi cewa a'a yana da cikin abin nan za a iya yin shi saboda a gane inda gabas din masallaci yake kadiba cikin alhaqiqatu shar'iyya na Umar Bazmul ya kawo wannan mas'ala kinta mas'ala ta al-mihrab ala ayyati hal dai shi zakariya lokacin da ya roki Allah qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye na sallah anna Allah yubashshiruka bi Yahya cewa Allah yana maka bushara da Yahya kamar yadda aya ta zo a cikin suratu Ali Imran qala lahu shaytan shaytan ya ce da shi laysa hadha nida al malaika wannan ba kira bane na mala'iki ko na mala'iku wa inna ma huwa nida'u shaytan wato magana ce ta shaidan saboda duk lokacin da kake da bukata a nan ne za a yi amfani dan a cutar da kai ko kuma a kautar da kai daga tafarkin gaskiya فداخل zakariya shakku sai shakku ya shiga cikin zakariya fi annan nida'a min ash-shaytan cewa kiran nan da ya ji ba na mala'iki bane ni shaytan fa qala inda zalika shak to lokacin da wannan shakku ya shige shi annashi an wani wasati shaytan wanda ya samo asali ne shi wannan waswasin daga ya samo asali ne daga waswasin shaytan ita wannan shakka qabla an yatayaqqana annahu min Allah kafin zakariya ya tabbatar da cewa daga wajen Allah ne ya ce anna ya kunu li gulam yaya za a yi in samu ɗa kenan saboda yana shakkar maganar aljani ce shi yasa ce anna ya kunu li gulam walidhalika walidha talaba al-ayata min Allah ala zalik shi yasa ya nemi aya daga wajen Allah akan wannan bi qawlihi rabbi ja'al li aya Allah ka bani aya wato alama kenan wanda zan ganewa ina fata an fahimce ni kenan waɗansu malamai sun tafi cewa akan haka zakariya da ya ce anna ya kunu li gulam can da ya ce rabbi habli ya san da Allah zai iya bashi amma lokacin da aka ce mishi za a bashi da cewa Allah zai baka da sai ji shakkushin shedanin aljini ya zo ya yi wasa da hankalinsa koko abin nan ne mala'iki ne to to sai yana son ya samu alama in tabbas mala'iki ne zai ga alama ta daga wajen Allah in kuma shedanin aljini da yake son ya amfani da hankalinsa ya yi wasa da hankalinsa kuma sai ya gane waɗansu malamai akan haka suka tafi asani amsa ta biyu malin ya ce anna istifhamahu istifhamu isti'lamin wa istikhbar tambayar da yayi tambaya ce ta neman sani an gane ko isti'lam daga al-ilm wato isti'lam daga alima ya'lamu wato sai anka ce ista'lama ya nemi sani wa istikhbarin da neman sani duka dai daga al-khabaru na neman ba da bashi labari li'annahu la yadri bai sani ba halillahu ya'tihi bil walad min zawjihi al-ajuz shin Allah zai bashi ɗani ta fuskar matarsa tsohuwa am ya amuruhu bi an yatazawwaja shabatan ko ko Allah zai umurce shi ne ya auri wata budurwa an gane ko aw yaruddahuma shabaini ko ko Allah zai maida su da shi da su da shi da matarsa su zamanto wato Allah ya maida su kamar matasa kenan suna cikin kuruciya sannan su samu haihuwa shine yake son ya tambayi kenan ta wace hanya ce Allah zai bashi wannan da الثالث waɗansu malamai suka ce amsa ta uku annahu istifhamu isti'zamin wa ta'ajjubin tambaya ce ta ganin girman abin wa ta'ajjubin da ban mamaki min kamali qudratillahi ta'ala daga cikar kudurar Allah kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce wannan wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani a ƙarƙashin wannan mas'ala ‘yan uwa musulmi muna ƙarawa kamar al'ada da mas'aloli waɗanda suke suna da muhimmanci don haka zan ɗan ƙara waɗansu daga cikinsu an gane ko na farko shine cewa da an ka ce fanadatul mala'ikatu mala'iku sun kira shi malamai suka ce mala'iki ɗaya ake nufi domin wani lokaci ana kawo wa jam'i ana nufin ɗaya waɗansu mala'iku waɗansu malamai suka ce a'a mala'ika jibrilu ne amma yana tare da waɗansu mala'iku aka turo su saboda su kawo wannan bushara babu matsala mala'iki ɗaya ne an yi itlaqin jam'i akan mufrad babu matsala a cikin yaren larabci akwai shi za a iya kawo wa jama'a mai yawa amma ana nufin mutum ɗaya kuma ko cikin alkur'ani akwai wannan malamai ba kuskure ne suka yi ba da Allah yake bamu labari a cikin suratu ali imran allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum su ne waɗanda mutane suka ce musu kaga nan annasu na farko mutum ɗaya ake nufi inna nasa qad jama'u lakum mutane sun taru gare ku sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da su lokacin da aka yaki na uhud kaga sai aka ce mutane sun ce musu malamai suka ce mutum guda ne ake nufi domin mi domin da Allah ya faɗa wannan cewa faqalu hasbuna fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim sai Allah ce inna ma zalikum shaytan wancan shaytani ne kaga bai ce inna ma ulaikum shayatinu ba yukhawwifu awliya sai Allah ce inna ma zalikum shaitan wancan shaitani ne kaga bai ce shayatuni ba sai ce yukhawwifu awliya ay yukhawwifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku wato abin nan waliyansa to kaga wannan ya nuna cewa kenan jam'i ana iya itlaqin sa cikin Qur'ani ana nufin mutum daya mun fahimci wannan kenan nan fassara da malamai suka yi babu wani sabani ko mala'ika jibrilu ko ko mala'ika jibrilu tare da waɗanda Allah ya turo shi su kawo sako Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas kenan manzannin Allah cikin mala'iku ba guda bane balle ka ce dole sai guda za a turo in ba kawo wahayi ba wanda shi in ya shafi wahayi na littafi jibrilu shine yake kawo shi ina fata an fahimce ni to wannan kenan na biyu kuma abinda zamu fitar nan zakariya ya ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani habli Allah ka bani kaga wannan ya nuna cewa ƴaƴa ashe abin nan ne wato kyauta ce daga wajen Allah annabin Allah ne dibo da shi da Ibrahim da Zakariya Ibrahim yana daga cikin ulul azmi na rusul Zakariya yana daga cikin annabawa amma kuma ga su bu samu ƴaƴa ba har suka koma suna roƙon Allah mu kuma a yanzu ana son a juya abin ana son a nuna cewa mi a nuna ƴaƴa ba ni'ima bace ta Allah subhanahu wataala kaga akwai matsala duk inda Qur'ani ya zance ƴaƴa suka ja ce ya abba da kyauta lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur nan ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba fa habli min ladunka waliya cikin suratu maryam ya ce Allah ka bani wato majibincin lamari na wanda zai zama tuwa zai gudanar da aiki bayana almuhimmu dai ƴaƴa kyauta ce to amma me yasa yanzu matsaloli suka yawa saboda wato ana nuna cewa yawan mutane shine ke kawo matsala saboda turawa suna da buƙatuwa zuwa ga arzikin kasashen musulmai idan muka duba hadisai ma suna nuna cewa mi a samu ƴaƴa tazawwajul walud walud alwalud ko auri mace alwalud mai yawan haihuwa alwadud mai mai mai mai kauna ina fata an fahimce ni idan ya zamanto mace tana kaunan miji ba ta haihuwa soyayyar za ta ragu idan mace ta zamanto abin nan mai haihuwa ce kuma ba ta kaunar miji kuma akwai matsala zaman ba zai yi kyau ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haɗo waɗannan ababen guda biyu almuhimmu dai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi tasaddi zuwa gare shi a wannan lokaci saboda ya kar masu irin wannan tunanin shine cewa lalle ƴaƴa ana da buƙatar su amma kuma a basu tarbiyya a basu tarbiyya ta addini ba wai a koya musu karatun boko shi kadai ba domin kada su zamanto matsala a cikin al'umma na biyu ƴaƴan nan a koya musu aiki ya zamanto suna da aiki sai ya zamanto al'umma ta ci gaba amma saboda turawa suna tsace arzikin kasashen Afirka kuma suke musu kuɗi wani lokaci su hana su arzikin su ya ci gaba sai sun taimaka musu to sai suna nuna musu cewa haihuwar ƴaƴa musiba ne domin ba su son a taɓo tushen mushkila kin yau idan muka duba kasashen da suka fi ko ɗan bi kasashe ci gaba a duniya zaka iske suna da yawan al'umma yau babu mai inkarin ƙasar China ta ci gaba babu mai musun wannan kuma duk duniya sun fi kowa yawa kasar India ta ci gaba kuma suna da cikin kasashen da suka fi kowa yawa yau a Najeriya kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki ita ce wato abin a Afirka Najeriya ce kuma ta fi kowa yawan al'umma kenan ba yawa bane mushkila matsalar quality ne da alkamiyya da alkaifiya da quantity da quality da quantity da quality shine ana son al'umma ta yi yawa amma mai ilimi mai karatu mai aiki al'umma ko ƴar kaɗan ce idan ba ta aiki an gane ko to kuma ba za a ci amfanin ta ba yanzu misali mu nan idan muka ɗauki ƙasar Nijar ana cewa mu kamar matsayin mutum miliyon sha bakwai muke ko sha takwas ko abin da ya kama da haka to yanzu idan muka ɗauki ƙasar China ta kai kusan biliyan biyu to da za a ɗauki ƙasar Nijar a ce mu mutum miliyon ashirin ne ƙasar China tana matsayin biliyan biyu an gane ko to ƙasar China ta lumka ƙasar Nijar sau ɗari domin in ka ɗauki miliyan ashirin ka buga so ɗari su ne za su baka biliyan biyu to ya za a yi ƙasar da ta linka mu ɗari a ce kuma ita take ba mu abinci ita take taimaka muna mu da ba mu da yawan kuma sai sun taimaka muna me yasa karancin mu bai sa mu ke taimaka musu ba to kaga wannan saboda turawa suna son su za su rinka amfanuwa da arzikin kasashen Afrika shi yasa suke cewa a rage haihuwa wanda kuma dama fikira ce ta irin su Thomas Malthus wanda yake ganin dan kasar fada wanda yake ganin kuma mai ilimin tattalin arziki na kasar Ingila wanda yake ganin cewa yawan mutane ba za su samu abinci ba ya kamata a ce kasar nan an yi bita a hankali alhali ba shi ya halicci kasa ba ba shi ke bada arziki ba irin kuma su Sigmund Freud waɗanda suke ganin cewa a dan adam bai dace a ce akwai wata doka ta Allah ba ko wata doka wadda take hana shi abin da yake bukata kuma akwai yadda za a yi a rage mutane a duniya suna ganin za a kirkiro magunguna da za su hallaka mutane a kirkiro maganin hana haihuwa a kirkiro yadda za a yi a kirkiro annu- annoba annoba tun a wancan lokaci a karni na sha tara akwai wannan tunani a ƙasar turai me yasa ɗayan boko mu suke tunanin cewa malamai ba su san abin da ake yi ba yanzu ne wannan abin ya faru to don haka dai ya'ya ya kamata a ci an bar ƙasashen Af- afirka da arzikinsu yau idan muka duba ƙasar faransa lokacin da aka so a fitar da mai na ƙasar niger matasan ƙasar eh, faransa suka yi eh, zanga-zanga don mi faransa za ta bari niger ta fitar da manta wato fetur kenan saboda su idan suka girma mi za su ci kenan arzikin da ke karkashin kasar Nijar ba na 'yan Nijar bane na 'yan kasar Faransa ne kuma a BBC 'yan jarida suka yada wannan kowa ya ji wannan abin da haka uh, dole na 'yan Afirka su tashi dole na 'yan bokon Afirka su tashi dole na malamai su tashi kowa ya tashi a san cewa arzikin kasashen 'yan Afirka na Afirka ne kuma 'yan Afirka suna da izinin su yi makansu kuɗaɗe kuma su yi kasuwanci da wanda suke so su yi mu'amala da wanda suke so su kai kayansu a kowace ƙasa a duniya suke son su sayar da kayansu don saboda su samu al'umma ingantatta su ba sa haifuwa suna ta tsuhuwa amma suna ganin Afirka zuwa gaba za ta yi yawa ta kwaci kanta shi yasa suke kokarin talla irin waɗannan ababen hadisi na ah, abin nan eh, tazawwajul walud al walud na ma'aqil bin yasar da na Anas bin Malik riwayoyi ne waɗanda sun inganta mai so ya koma cikin adabu zifaf na Sheikh Nasiruddin Albani eh, ya fitar da waɗannan hadisan eh, da kuma ingancin su dan kawai yanzu ya ce an kawo lit- ah, hadisi ba a kawo wanda ya fitar da shi ba ba a kawo ta- eh, darajar shi ba ba a kawo wane ne ba a kawo wane ne ba to a ƙarshe kuma ƴan uwa musulmi ƙarƙashin wannan aya kafin na wuce gaba shine da yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace Allah ka bani zurriya ƴaƴa ka ganin zurriya yace Allah ya bashi zurriya in zan ka ganin ya nemi zurriya kaga bai roki Allah ya ce namiji ba bai ce mace ba kinan bai hankalta ma jinsi ba bai ce biyu ba ko uku yace kuma tayyiba nan kuma ya kalli mai inganci bai ce na mace ko namiji ba saboda mi saboda ba ɗa ake bukata ba ko zurriya a'a tayyiba ake bukata shi yasa masu imani suna cewa Allah ya basu zurriya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wato waɗanda za a samu natsuwa da su ina fata an fahimci ni kuma sharadin da za a samu zurriya tayyiba malamai suna bayanin sa tun daga matakin aure wanda za a aura mi za a aura wato wane ne za a aura ita mace da namijin eh, yaya za a tarbiyantar da 'ya'ya a yi karatun addini da dai sauran ababe wannan shi ne abin da zamu iya cewa sai a ƙarshe kuma da zakariya ya ce wamra'ati aqir a tsarin luga ya kamata a ce wamra'ati aqira saboda tana da ta'un wannan kuma yana daga cikin wanda da namiji da mace ba sai an ka musu ta'un ba ana cewa rajulun aqir da kuma imra'atun aqir da kuma ajuz shi ma ana cewa rajulun ajuz da imra'atun ajuz kai mai jin larabci kakka ce akwai kuskure sai kuma mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan da anka ce wamra'ati matata malamai suke cewa kalima ta zauju a cikin alkur'ani idan ka ga alkur'ani ya yi amfani da ita ya nuna akwai daidaito tsakanin mata da miji in ka ji an yi amfani da kalima ta imra'a to akwai matsala shi yasa duk kalimar da kaga qur'ani yayi amfani da ita to ita ce muntahal ghaya fil balagha akwai littafi balagatul kalima fi ta'biril qur'ani na ustad doktor fadil samar ra'i mutum zai iya karatun shi ya gani duk kalimar da qur'ani ya kawo idan an cire ta duk kalmomin duniya idan an za- an azaba za su yi ba kaga nan da yace wa mar'ati ya nuna cewa aqir matata aqir ba ta haihuwa sai Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yake cewa a cikin murya ma sai cewa kana timra'ati aqiran ba wai a yanzu ne wannan abin ya same ta ba tun can dama ba ta haihuwa ashe shi Zakariya shi yana haihuwa ita ce ba ta haihuwa ina fata an fahimci wannan to anan mi za mu gani cewa da kaga imra'a zaka iske akwai matsala kaga misali Allah ya ce iz qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce imra'a ya ce kaga na akwai matsala domin imran ya mutu ita ko tana da rai kaga akwai matsala babu daidaito tsakanin mata da miji sannan kuma a cikin suratu yusuf ya ce qalat imra'atul aziz al'ana hasasal haq imra'atul aziz bai ce zawjil aziz ba matar sarki saboda tana kwadayin kwanciya da annabi yusuf ko tana kaunar annabi yusuf kaga ko mace a ce tana kaunar wani wanda ba mijinta ba akwai matsala sannan kuma a cikin suratul tahrim Allah ce daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut Allah ya buga misali ga ga waɗanda suka kafirce imra'atan nuhin wa imra'atan lut kaga imra'atu nuh da imra'atu lut matar Lu- nuh da matar lut dukkan su kafirai ba su yi imani ba kana ta tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila adkhulan nar ma'a ad-dakhilin kaga annabi nuhu musulmi ne matarsa kafira ce annabin Allah ne kuma annabi lut annabin Allah ne musulmi ne matarsa kafira ce sai ce imra'a hakan ga eh, wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun Allah ya buga misali ga wanda sun kai imani matar fir'aun kaga fir'auna kafiri ne matarsa kuma musulma ce ina fata an fahimci don haka ba wani matsayi wanda mace za ta samu ta ce zai shagaltar da ita daga ibada ga mata babban kafiri wanda bai yarda da Allah ba mai cewa shi Allah ne fale presidential na Fir'auna amma matarsa ta yi imani don haka ba wani matsayi wanda mace za ta kai ta ga shi ta shagaltar da ita daga ibadar Allah ko bin Allah subhanahu wataala hakan ga Zakariya nan ya ce wa kana timra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibar itiya a cikin suratu Maryam nan ya ce wa imra'ati aqir duk kaga imra'a imra'a imra'a akai amfani da shi ina fata ana fahimta ta sannan ma Abu Lahabin wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad domin shi kafiri ita ce ko kafira ce kaga nan ma akwai problem amma Qur'ani in ka ji ya ce zauj domin bai cewa zauja larabci na Qur'ani zauju zauju ne mace zauju namiji zauju ne babu inda an ka kawo ta'un amma kuma cikin hadisi da sauran abiyat zaka iske hadisi na sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da matarsa yace innaha zaujati mata ta ce kinan kaga wannan ya nuna cewa ana cewa zauja sannan kuma cikin yaren larabci zaka iske ana kawo zauja sannan kuma malaman fiqh sun kace to su ma dole a bar su su ce zauja saboda ba su iya bambanta tsakanin namiji da mace idan an ka ce mata zaujun namiji ne ya mutu ko mace balle a yi rabon gado to amma da kaji qur'ani ya ce zauj to abin nan ya zamanto mai kyau shi yasa matar zakariya da aka zo inda ta inganta ta samu lafiya sai Allah ce wa zakariya إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه بيتي امرأته با كاغا واتو قرآن يا كي منتهى تزابن كلمة دا بلاغة كما ونن سنن أسرار البلاغة تا قرآني ينا تيما كاما طالبين علمي وجن تفسيري دا كما غباتا دا بياني تو ونن نادي كاوش ني سبو دا مسألولين دا سكي جتوا بمساني بكو زامو إيا تمسو زوا غبكو بزامو إيا تمسو با ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba kenan zamu koma cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 99 an gane ko a aya ta 30 da wato tara kenan fa in qila malan yace idan aka ce kaifa nadatil mala'ikatu zakariya ya an kai mala'iku ko mala'ika ya kira zakariya tunda mun ce akwai sabani wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah wa ajabaha wa huwa fi salah shi ko zakariya an ce ya bada amsa fi salati kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ce fanadatul malaika malaika ta kira shi ko malaiki ya kira shi tunda mun ce akwai sabani in mun ce mala'iki guda babu matsala in mun ce mala'iku suka kira shi kenan mala'ika guda ne ya kira shi amma tare da yan rakiya ya zo da umarnin Allah wa huwa qa'imun yusalli shi ko alhali yana tsaye yana sallah a aya ta 39 qulna mallan yace almuradu bi qawlihi yusalli yad'u kiran ba yana cikin sallah bane an gane ko nan ana nufin yana kira ne ma'ana yana addu'a ka kaulihi ta'ala wala tajhar bi salatika kenan kada ka bayyana salatika nan waɗansu malamai sun ce kada ka bayyana karatu a cikin sallarka waɗansu kuma sun fassara sallah dan wala tajhar bi salatika kada ka bayyana addu'arka domin as-salatu na zakwa ma'ana addu'a wala tukhafit biha kada ka boye ta ai bi du'aika kaga wannan wanda ga dokar sallah ɗaya ake nufi domin lafazi na sallah yana iya dokar ma'anoni daban-daban karkashin wannan aya cikin suratul isra kana iya koma cikin tafsir ibn kathir ka koma cikin tafsir at-tafsirul kabir na imam fakhruddin razi kadi ba cikin tafsirai zaka ga salah nan an yi mata fassara daban-daban kenan nan wa huwa qa'imun yusalli wadansu malamai sun dauke yana sallah wasu sun ce yana addu'a ina fatan an fahimce ni to da yake magana cikin sallan nafila kuma sakon Allah ne aka kawo kenan ba za mu iya cewa mu yasa yayi magana ko da ma sallah wacce ake nufi kuma kalima ta sallah ko cikin Qur'ani tana zuwa ba sallah take nufi ba ina fata an fahimce ni wanda zai iya cewa to mi a hujja sai mu ce Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga na Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khudh min amwalihim sadaqa ka karba daga cikin dukiyoyinsu sadaqa tutahhiruhum wanda zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha wanda kuma zaka tsarkake dabi'o'insu da halayensu da ita sai Allah ce wa salli alaihim kai musu addu'a dan ba ana nufin na annabi shi musu salati ba ko annabi shi musu sallah kidan as-sala tana idza ko bi ma'ana addu'a wanda ba dole bane kuma sai mun dauki ra'ayin malam amma dai wannan amsar da ya bayar kenan kuma ko da mun ce sallah yake yi ai babu matsala tunda mala'iki ne aka ce ya kira shi sakon Allah ne za a kawo ina fata an fahimce ni to wani mu kara da mas'ala guda ta ƙarshe shine wato a mas'ala ta ɗari a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatu hana Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin wato aya ta 39 har yanzu cikin ta ne malam yace ma fa'idatu takhsis Yahya alaihi salam menene fa'idar da Allah ya keɓance Yahya alaihi salam an gane ko bi qaulihi wato aminci Allah ya tabbata a gare shi da Allah ya ce annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka bushara da yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana gaskata kalima ta Allah wa kullu wahidin minal mu'minina musaddiqun bi jami'i kalimati Allah ta'ala kuma duk an san duk mu'mini yana gaskata kalimar Allah to me yasa shi aka kebance shi qulna ma'anahu musaddiqan bi Isa sai aka ce abinda ake nufi zai gaskantar da Isa domin Isa ana kiransa shi ma kalima ce ta Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minha kidan an ga dama a ce a'am ne wadansu kuma su ce a'a nan Isa ake nufi kinan sun yi taksisi alladhi kana wujuduhu bi kalimatin min Allah wanda shi kasancewa annabi Isa ya kasance ne da kalima ta Allah ta'ala madaukakin sarki wa huwa qawluhu kun kasancewa inda Allah yake cewa to kinan fadar Allah kun min ghairi wasitati abin fil wujudi ba tare da an same shi ta hanyar mahaifi ba wa kana tasdiqu yahya bi isa kasancewar wato yahya ya gaskatar da isa asbaq min tasdiqu kulli ahadin fil wujud zai gabaci kowa kinan za a yi mishi ishara ne na nuna mishi dan shi mai imani ne ba bijirarre bane kamar yadda yanda mai nagari to kuma Allah ya bashi nagari an gane ko fil wujud aw fil rutba kinan ya gabaci kowa cikin samun gaskata wannan koko firrutubati yana daga cikin na farko-farko waɗanda suka gaskata da annabi isa ina fata an fahimta kina sai zamanto wannan shine dalilin da yasa aka kawo shi karshe wa musaddaqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan shugaba ne wa hasuran kuma aka ce hasuran shine wanda bai zo ma mata waɗansu malamai sun ɗauki wannan suka ce to shi yasa rashin yin aure ya fi yin aure alhali kuma wannan kuskure ne a ce an anyabi annabi i annabi Yahya saboda baya yin aure hasuran shine daga hasar ne kalma ta ahsara shine abinda an sha makance shi da haka wannan malamai ba su yarda da wannan fassara ba da yawa sun ce hasuran shine mutumin da yake kamewa daga sakon Allah ibnu kathir ya jin ya rinjayar da wannan domin kalma ta alhasr tana nufin sha makancewa shin sha makancewa zuwa ga mata wasu sun fassara shi haka wasu sun ce sha makancewa daga sakon Allah kuma mu dauke shi hasuran fa'ulan ne kenan wanda ya sha makance daga wato zoma sabon Allah ya fi ayabi annabin Allah da cewa baya yan aure koko a ce abin nan kuma ko da an ce shi wannan haka Allah halice shi ai ba matsala bane to kenan wannan ba shi zai zama tuwa hukuncin da za a doka ba a ce rashin yan aure shine abin da yafi balma wani malami yayi littafi Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda kan malaman da suka shahara a duniyar musulmi ba su yi aure ba littafin sunansa Al-Ulama Al-Uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaj shi ma cewa alladhina atharu al-ilma waɗanda sun fifita aure akan wato sun fifita karatu da bincike akan ilimi wato sun fifita ilimi akan wato aure ba wai yana nufin ba ba yin ba sa abin nan ba bai ba su sa yin ba su sun yin auren bari tana yawa bane bai samu damar yin auren ba ko abin da ya kama da haka amma yin aure sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma koyi da shi shine abin da ya kamata balle a ce ai mutun ya dauki qadiyya ta ruhbananci irin ta kristoci ya ce shi ba zai yin aure ba kada ya je ya fada cikin luwadi yadda fada fada suka fada cikin luwadi da kananan yara da kuma yin zinace zinace waɗanda sun ce su sun zauna kamar matan su da ba sa yin aure suka ce su ne le père da le maire da le cercle na waɗanda ba sa yin aure amma alhali suna aikata banna da haka musulunci bai yarda da wannan ba kada wani ya je wannan fassara ya je ya yada ta don ya taimaka ma kiristanci bai sani ba wato ko bai da labari to yan uwa dai ga dukkan alamu ina ganin shine abin da nake lokaci zai iya ba mu dama za mu tsaya sai darasin mu na gaba kenan na 28 insha Allahu rabbul alamin abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته